بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله لي ولكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نتعلم muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 23 ga watan Rabi'in al-akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ita ce 23 ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin rayuwarsa daga cikin littafin al-rahiq al-maktum wanda muke karantawa a kowace safiya irin wannan makon da ya gabata mun tsaya a tsakiyar wata magana ko farko-farkonta wanda muka ce za mu dawo mu sake daga farko inda yake magana akan ma ya tamakhabu an bunudil mu'ahada sakamakon da ya biyo bayan tattaunawa ta sulhu da aka yi tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi da sauran musulmi sahabbai tare da kuma su mushrikai yarjejeniyar nan da aka yi cewa babu shiga maka babu umara a wannan shekara kuma za a koma ba za a shigo ba sannan dukkan mushiriki da ya koma gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a dawo da shi musulmi kuma idan ya dawo gurin kafirai kar a mai da shi da waɗannan tattaunawa dai da ko yarjejeniya da aka yi a zahirinta akwai gababa a cikinta wato da kamar cin haƙƙi na musulmi da kuma nuna ƙasƙanci gare su amma idan aka yi mata duba na hankali duba na natsuwa aka nutsu aka kalli sakamakon da za a samu idan aka yi wannan yarjejeniya ta zaman lafiya to alherin da ke cikinta ya fi sharrin da ke ciki to a ƙarƙashin wannan ne za mu ji irin alheran da ake samu ko da suka biyo bayan wannan wato yarjejeniya da kuma cewa ba kaskanci ba ne ga musulunci da musulmi shi ne fara da cewa haza huwa sulhul hudaybiya wannan abin da muka ji shine sulhun hudaybiya wa man sabara aghwara bunudihi wanda kuma ibi diddigin wannan yarjejeniya daidaikuwar wannan yarjejeniya ma'a khulafa'ihi ko ma'a khalfiyatihi tare da abinda aka gina ta akai la yashku annahu fathun azimun lil muslimin ba zai kokonto ba akan cewa budi ne da cin nasara kuma babba ga musulmi فقريش سودي قريش ولم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف سودي قريش basu kasance suna yadda ma da akwai wata al'umma sunanta musulmi ba basu yadda da su ma an akwai su ba ballantana har a iya cewa za a zo teburi a tattauna da su kasancewar yanzu za a zo a zauna da su to dalili ne na cewa an yadda da su din wata al'umma ce da wajibi a zauna da ita a kan tebur don a tattauna wannan mun ji a baya ya ce balkana ta hadifu isti'isala sha'afatihim amma abinda ma shawa suke nufi tintini duk alaƙoƙinsu da musulmi shine ya za a yi tumbuke musulmi gaba ɗayansu a cire masu tarihin nan a kau da su baki ɗaya daga bayan ƙasa watantaziru an tashhada yawman ma nihayatahu kuma suna jiran ranar da za su ga ƙarshen musulmi a wata rana kowace iri ce da za ta iya zuwa wa kanat tuhawilu bi aqsa quwwatiha kuma suna kokari matukar kokarin su da matukar karfin da suke da shi su samu alhailula bainad da'awati alislamiyya wa bainan nasi su shiga tsakanin da'awar nan ta musulunci da kuma mutane kas su karbe ta bi sifatiha mumathilata az-zi'amati ad-diniyya saboda ita wannan da'awar ita ce take wakiltar shugabancin addini wasadarar duniyawiyya da kuma jagorancin harkar duniya ma fi jaziratul arab a wannan yanki na kasashen larabawa duk wanda ya zama shine shugaba bangaren addini to shine mai jagorancin lamuran addini da kuma abin da shafi ma wato harkar rayuwa din baki ɗaya a wannan bangare wa mujarradul wa mujarradul junuhi ila sulhi kawai a karkata ma zuwa ga cewa za a yi sulhu da su musulmi i'tirafun bi kowatil musulmi to wannan fa yadda ne da tabbatarwa ga ƙarfin musulmi muna fahimtar wannan insha Allah wa anna quraishan kuma cewa su quraishawa la taqdiru ala muqawamatihim ba za su iya kuma wato rinjayar musulmi su tsaya ma su ja da su ba shine muqawama ja da su wannan kenan yace thumma al-bandu thalith sannan yarjejeniya ta lamba ta uku ya dullu bi fahwahu abinda za a fahimta ta ma'anarsa shine fahwa mafhumul mukhalafa yana nuni ala anna quraishan cewa su quraisha wannan nasiyat sadarata addini a duniyawiyya kaman sun manta ma da su ne shugabannin a harkar duniyar gaba daya ma wa ri'ayatiha a addiniya da kuma jagorancin da kiyayewa da take wa harkar addini domin wanda ya ce ma bana ba za ka zo ka yi umara ba amma fa baɗi za ka zo ka yi kuma an yadda cewa baɗin za ka zo daga baɗin kuma koyaushe babu kuma shamaki za ka ci gaba da zuwa kowane lokaci to ai kaga sun manta da ma cewa su ne masu kiyayewar cewa daga bana kamar sun sa hannunsu ne sun zare daga wannan shekarar ba sun cire hanawa ɗin to da hani na shekara guda a kuma baka dama ta har abada da a ce ka matsa a rusa wannan yarjejeniyar har ya zama cewa an ci gaba da hana ka ta har abada wanne ne fi amfani ka yi haƙuri na hannun shekarar nan yadda za ka samu ci gaba shekarun da za su zo gaba to shine abin da ke nufi wa annaha la tahummuha al'ana illa nafsuha kuma cewa a yanzu bisa wannan tattaunawa in muka lura da bunudin nata kamar ƙuraishawa sun koma kuma ba komai da ya dame su sai iya su kansu kansu kawai suke karewa sun rabu da sauran wato larabawa na gefe na gefen maka da ƙabilunsu sa iya shiga ɓangaren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙuraishawa ba su damu ba amma sa'irun nasu gashi nan shi yasa yake cewa amma sauran mutane wa baƙiyyatu jaziratul arab da kuma sauran wato jama'ar da suke wato jaziratul arab falau dakhalat fil islami bi ajma'iha fala yahummu zalika quraish da gaba ɗayan ƙabilun ƙuraishawa ai ƙabilun larabawa da suke zagayen maka wanda ba ƙuraishawan cikin gari ba da za su shiga musulunci baki ɗayansu to wannan bai damu ƙuraishawa ba su je kowa ya je ya shiga ɗin to kaga wannan menene nasara ce babba a larabci ana cewa da khala fil islami daidai ne tunda al'islam ma'ana ce ko ba wani abu ne da ake ganin sa hissi ba ba amma ba a cewa da khala fil masjidi sai dai a ce da khalal masjida ya zama a fi'ilin ya yi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi mubasharatan amma abin da yake ma'ana ce fikira ce ideology ne in an ce da khala sai a safi ba a cewa da khalal islama shi sa ya faɗi anan falau da khalat fil islami inda dukkan sauran ƙabilu da suke kewayen wato maka wanda ba ƙuraishawa ba za su shiga cikin musulunci to wannan abin bai damu ƙuraishawa ba ba komai kowa ya je kaga ya nuna rauni da ya tabbata gare su sai ce wala ta tadakhal fi zalika bi ayi nau'in min anwa'i tadakhul kuma idan waɗancan ƙabilun suka shiga musulunci to su ƙurayshawa ba za su tadakhuli ba ba za su shishigi su shiga cikin lamarin su ce za su hana ba kowanne irin nau'in shiga din ba za su shiga ba alaysa hadha fashalan dhari'an bin nisbati ila quraish shine mai littafin ke tambaya a wannan ko ai babbar faduwa ce shine fashalan dhari' failure ne shine fashal faduwa ce zari'an warwas shine ma'anar zari'an sun fadi warwas su waɗannan ƙurayshawa wa fathan mubinan bin nisbati lil muslimi ila al muslimi kuma ba buɗi bane babba dangane da musulmi ai ko lalle haka ƙurayshawa sun faɗi warwas musulmi kuma sun ci nasara innal huruba damiyata allati jarat bayna al muslimina wa bayna a'da'ihim lalle yaƙe-yaƙe waɗanda aka zubda jini mai yawa ma'ana wadda aka yi ba ta kashi sosai a cikinsu tsakanin musulmi da kuma abokan gabansu lam takun ahdafuha bin nisbati ilal musulmin dama manufar waɗannan yaƙe-yaƙen dangane da su musulmi ba kawai manufar ita ce musadaratal amwali wa ibadatal arwahi wa ifna'an nasi waɗannan abubuwa ba su ne manufar yaƙi ba tsakanin musulmi da abokan gabansu cewa a ƙwace dukiya shine musadara confiscation ka ƙwace dukiyar mutum saboda yaƙi kuma a yi kisa na ƙare dangi shine ibadatul arwa wa ifna'an nasi da kuma ƙare mutane a ce babu ɗan adam za mu ga daga cikin manufofin da abokan gaba suke wa musulmi in aka tashi yaƙi su da irin wannan manufar suke yaƙar musulmi haka ne ko ba haka ba amma mu musulmi ko yaƙi ake yi to ba wannan ce manufar mu ba cewa kai yaƙi da kafirai a ƙwace musu dukiya sannan kuma a ga kawai an kakkashe su kamar irin yanzu ku duba ku ga halin da ake ciki a ƙasar nan da ake ce ma central africa wadda take buƙatar da musulmin da suke cikinta suke bukatar addu'a addu'a sosai kuwa mai ikhlasi daga zukatanmu da harshenmu mu daga zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala Allah taimake su Allah dauke musu wannan zalunci da ake musu ba ruwansu da mata ba ruwansu da yara ƙanana haka ake yaga jariri ke tashi a ƙona naman a sa a baki a ci maza da mata wannan ba ruwansu mutane su zo wannan masu ƙarfi su kama ƙafar mutum musulmi guda ɗaya ta dama wannan kuma masu ƙarfi su kama ta hagu haka za a yaga shi gida biyu wani na saran tsakiyar wannan duk kuma ana ɗauka a bidiyo wannan fa a wannan zamani da muke ciki a jiyan nan a shekaran jiyan nan a satin da ya wuce a watan da ya wuce ba magana ce ta shekaru da suka gabata ba a wannan ƙasar da ake kira central africa kuma kowa shiru sai kowa dai kawai sai irin wannan zancen da muke Allah sauke Allah sauke to Allah sauke din Allah ya taimake su ya tsare musu addinin su ya tsare musu mutuncin su da ƴaƴan su da matan su Allah kuma ya dawo da su su zauna a ƙasar su suna nan da yawa a Chadi suna nan da yawa a Kemaru dubbai suna zaune cikin sanyi a waje ba irin kasashen laraba ma wurin da za ga an kawo musu abin nan tanti a yi musu wuraren za ga da yawa mafi yawan kiristoci ne masu baruwansu ba da mutane in ma za su kawo sai da tallan addininsu shi yasa kullum muke faɗa lamari irin wannan faruwarsa a afirka wallahi ba ƙaramin tashin hankali ba ne saboda mu ba mu kai sauran al'ummomi wannan shi'urin na insaniya ba indai har aka ce baki ba shi da addini to wallahi alheri a cikinsa babu shi su wasu wanda ba mu ba za ga cewa ko ba addinin wasu akwai ir insaniya to amma mu za ga wahashiya da kasan dabbobi haka muke yin abubuwa irin wannan a ce a kashe mutum a sa namansa a wuta a ɗauka a ci ba wata al'umma da za ta yi maka wannan banda irin baƙaƙen fatar da ba su da musulunci Allah subhanahu ta'ala ya sauke mun ga irin wannan abin da ku a Jos shi ma lokacin da wasu abubuwa suka gudana a shekarun da suka gabata to muna fata Allah madauki ya tsare aukuwar irin waɗannan abubuwa akan musulmi a kowane lokaci Allah ba musulmi natsuwa da haɗin kai da kuma wato dawowa zuwa ga asalinsu asalin nan na addini babu abin da yake mafita gare mu in ba shi ba muna godiya ga magana mai kyau da mai alfarma sarki musulmi ya yi jiya a wurin gasar rufe karatun alkur'ani dangane da wannan ƙasa tamu akan allah maɗaukaki ya kawo ƙarshen abubuwan da suke faruwa a cikinta na rashin zaman lafiya wanda akwai damar da insha allahu za a yi maganinsu muna fata allah maɗauki ya ba da damar ga dukkan waɗanda suke da damar su dakatar da wannan abu Allah ba su damar dakatar da shi Allah bai wa kowa damar ya yi addininsa cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba to wannan a musulunci duk wanda zai karanta tarihin musulunci waɗannan abubuwa da muka ji a kwace dukiya a kashe mata da yara ku duba mu addinin musulunci an hana ko yaƙi ake yi an shigo wani gari na kafirai an hana a ga yaro a kashe shi inda aka ce wannan yaro ne to a wajen yaƙi haramun ne aka yaro kafiri wannan mata mace ba wai sai iya tsohuwa ba da mata ƙanana da mata matsakaita da mata tsofi in ana yaƙi haramun ne a kashe mata ko ina muka shiga an ga mata to ba a kashe su sai matar da ta ɗauki makami take yaƙar musulmi an ganta a fagen yaƙi tunda ita makami ne a hannunta amma mata a cikin gari an shigo a iya kama su a matsayin ribatattun yaƙi amma ba kisa ba kai mai bauta a cikin wajen wurin bauta idan aka je aka ga coci ga mai bauta a cikin cocin haramun ne mai bauta a cikin cocin a kashe shi haka yake a rubuce mu a littafanmu duk wanda yake bauta a wurin bautarsa kar a taɓa shi to amma mu sai ka ga abin mamaki mu idan ane mana sai ga duk waɗannan abubuwan ana yi a shiga masallacin a ƙona a ɗauko yanzu a central africa nan ka duba za ka ga har hasumiya hasumiya sai da aka hau samari suna sa gatari suna ɓallo ta ana jehowa ana ɗagawa ana nunawa cewa musulunci ya ƙare a central africa ana ta murna ana farin ciki wadda mu a namu addinin an hana mu yin irin wannan abu kuma ko da an mana to ba a ba mu dama mai wancan ɗin ba ko a ɗauki jikin mutum a riƙa gutsutsura shi ana ana mufila mufila haramun ce ba a ba mu dama kuma mu ma in an mana mu ma mu yi ba saboda musuluncin mu ko addinin mu ba a tsifa ce take gudanar da shi ba shari'a ce take gudanar da shi don haka muna da akwai tausayi akwai insaniya akwai jin cewa wajibi ne ka girmama dan adam ko da ba musulmi bane Allah subhanahu wataala ya karasa al'umma ta fahimci rahamar da take cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu adalci au ikrah al'aduwi ko kuma tilastawa abokin gaba ala atinaqil islami akan cewa sai ya musulunta duk wannan baya cikin abinda addinin musulunci ya tilasta ko ita ce manufar wato yaƙi a wurin addinin musulunci in ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai ya ce wa inna ma kanil hadafu alwahidu kawai manufar da take ƙwaya ɗaya tal wajen yaƙi alladhi yahdifuhu almuslimun wanda musulmi suke haratta su same ta min hadhihi alhurubi a wannan yaƙe-yaƙe hiya alhurriyatu alkamilatu lin-nasi fil aqidati wad-din ita ce a bar ɗan adam ya bauta wa Allah domin duk wani addini da ba musulunci ba za ka ga ɗan adam ɗin da ke wannan addinin ba shi da ‘yanci ko da yana da ‘yancin saɓon Allah ya yi batsala ya yi abin da ya ga dama a duniya a yawo a cikin gari ya yawonsa tsirara ya yi zinai shagiya ya yi luwatsi yana ganin wannan shine freedom a wurinsa ‘yanci kenan ya abin da ya ga dama to a musulunci wannan ba shine ‘yanci ba yancin shi ne a kwace shi dan adam din daga bautar dan uwansa dan adam kuma duk wata tafiya da ba musulunci ba za a ga cewa dan adam yana bautawa wato shugabansa ne a wannan addini kowanne addini ka gani ko bauta ta wato sallama ruhi da jiki ko kuma bauta ta sallama aljihu wannan dole ka same ta haka ne ko ba haka ba za ga cewa duk mabiya kowane addini wanda ba addinin musulunci ba hakanan mabiya kowace tafiya wanda ba sunna ba za ga cewa tsakaninsu da mabiyansu danniya ce da tatse-tatse a tatse ma kuɗi a tatse maka yanci sai abin da wani ya ga dama za ka yi tunaninka ba ka da shi to kun ga ko wannan shine babban rashin yanci a gun ɗan adam me misalin da nakan baku kwanaki da muna magana ka duba ka ga mutanen da suke shirka iri-iri ɗauko misalin mutanen indiya akwai manya-manyan malaman sciences a ciki duniyan nan a cikin masu kwakwalwar da suka ba da kaso mai ƙarfi wajen gudanar da harkar kere-kere a duniya mutanen bangaren indiya ko ka ce indo-pak game da ake ce musu da wato mutanen indiya pakistan da kafin su rabu zuwa gida biyu mutanen nan allah maɗauki ya hore musu kwanya mai ƙarfi da suka taimaka wa duniya har a ƙasashen turai ƙwaƙwalensu akan yi amfani da su da na afirka wajen kere-kere da ake yi na ci gaba da muke gani komai sai mu ce tura ba komai ne turawa suke yi ba akwai abubuwa da yawa wanda kwakwalwar indiya ce kwakwalwar china ce kwakwalwar afirka aka ɗauka suke aiki a ƙasashen turai ɗin su ƙero abubuwa to amma ka duba ka ga waɗannan mutanen tare da irin kwakwalwar da allah ya ba su da wayewar da suke da ita sai ɗan adam ya zo ya bautawa saniya scientist ne zai ma bincike ya yadda da kaza yadda da kaza bai yadda da kaza ba ya kwakwalo wannan amma zai durkusa ya bautawa sa ya durkusa ya bautawa maciji ya durkusa ya bautawa matarsa ya bautawa farjin matarsa ya bautawa farjinsa ta bautawa nasa farjin wannan sai kaga ina ya zancen yanci ina fahimtar rayuwa don haka duk mutumin da ba musulunci yake ba wallahi a kaskanci yake kuma shine bawa ga wani abun da shi ma bawa ne mu kuma abin da ake so dama a musulunci shine me a cire mutane daga bautar bayan Allah su koma bautar Allah to wannan shine abin da ake so ita ce manufar musulunci sawa'un bangaren yaki da kuma bangaren fadakarwa da wa'azi da karantarwa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haka addinin musulunci yake mu bayani ne namu saboda shi addinin addini ne na fitra duk dan adam din da ya ji labarin addinin musulunci kuma ya tsaya aka yi masa bayaninsa ya fahimce shi ya fahimce shi a yadda yake hakikaninsa to da wahala kaga ya yi wani addinin ya yadda da shi in ba musulunci ba wallahi wannan ba ziga musulunci ne kawai ba la'alla mu ba mu kai fahimtar waɗannan abubuwan ba kamar da na shagaya mana kasancewar mu a musuluncin aka haife mu amma ka je ka yi hira da waɗanda suka musulunta suka san wata rayuwar daban ba ta musulunci ba suka yi wayo a cikin wata rayuwar da ba ta musulunci ba suka bude idansu a wani addinin da ba na musulunci ba kuma a zo a yi musu tallan musuluncin su fahimce shi yadda yake za su ce muka dama a ce haka musulunci yake da yanci da daɗi da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine hanyar babba ta zaman lafiya duk mutumin da ya fahimci musulunci zai gaya maka wannan amma wanda bai fahimta ba kullum sai ga ba shi da wani abu da ya matsa masa ya tsaya masa a hanya irin musulunci gabar musulunci shi yasa wasu addinan ba su ma iya ta ba sun dauka kawai a kau da musulmi daga bayan kasa shine alamar ko kuma hanya ta zaman lafiya a cutar da shi a hana shi addini ba san cewa hatta su din su samu zaman su na lafiya su samu kwanciyar hankali wallahi yana nan tare da musulunci ba kuma a ce musulunci shike jagorancin mutane ko ina aka samu jagoranci musulmi na jagorancin al'umma za ga alal akalla akwai wani abu na adalci da za a samu amma in ba haka ba zancen adalci zancen tausayi zancen dan adamtaka duk sai ka ga babu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana to shine sai yake cewa la yahulu bainahum wa bain ma yuridun ayu quwwatin min alquwwat babu wani karfi kowane irin karfi da zai shiga tsakanin musulmi da abin da suke bukata inda sun tsaya akan addininsu da manufarsu wa qad hasala hadha alhadaf bi jami'i ajza'ihi wa lawazimihi wannan manufa kuwa an cin mata ta samu da dukkan bangarorinta da kuma abubuwan da ta lazimta a samu wa bi tariqin rubbama la yahsulu bi mithlihi fil hurub kai ta hanyar wannan zaman lafiya da yarjejeniya da aka yi an samu wannan buri an cin masa kai ta hanyar da ma la'alla ba za a iya samun ta ba ta hanyar yaƙi wata nasarar da aka samu sakamakon wannan yarjejeniyar ta sulhun hudaybiya malamin yake cewa wallahi wata ma ba za a iya samun ta ba ko yaƙi akai da yaƙin akai ma ba za a same ta ba kun gane abin da ke nufi ma'ana cin nasarar da aka yi a wannan yarjejeniyar ta a haƙura a koma kar a yi umara a haƙura a koma babu yaƙi to da yaƙin ma aka yi da ba za a samu irin wannan nasarar ba mun gane wannan shine bimithlihi fil hurubi ma al fath al mubin tare da wato budi babba mabayyani wa kad kasaba al muslimuna li ajli hadhihi al hurriya najahan kabiran fi da'wa musulmi sun samu sun ci nasara wajen samun wato wani wato wata cin nasara babba a bangaren da'awa saboda hanyar wannan yanci da aka samu da a wajen sakamakon wannan wato yarjejeniya fa bainama kana adadul muslimina la yazidu ala thalathati alafin a lokacin da musulmi adadin su ko mutum dubu uku ba a wuce ba ba a wuce mutum dubu uku ba kakaf musulmin duniya baki daya qabla al-hudna kafin ai wannan yarjejeniyar sara adadul jaysh al-islami fi sanatayn inda fathi makkah 10000 ku duba ku ga bambancin da gaba ɗayan duniya musulmin ba su wuce dubu uku ba a lokacin da kafin a yi wannan yarjejeniya amma bayan shekara biyu da yin wannan yarjejeniyar ta zaman lafiya mutum dubu goma aka zo fato maka da su ka duba mutum nawa dubu bakwai a shekara biyu ka tuno da farkon lamarin musulunci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka shekara nawa aka yi a mutum nawa wannan ba zancen badar nake yi ba shi kansa kafin a yi hijira lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka kun san a riwayar da muka karanta a wani littafin sayyidina Umar shine mutum na 40 a musulunta amma a shekara ta nawa ya musulunta shekara ta nawa ba ta hijira ba ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara ta shida umar sai da shekara shida da zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba amma ran da ya musulunta shine mutum na 40 kun fahimci wannan zancen ashe kun ga shekara nawa aka yi a mutum goma da sha uku da sha biyar da ashirin ashirin talatin kafin a zo arba'in to kun ga ashe duk lokacin da aka ce zaman lafiya ake da yada da'awa ake cikin sauki wallahi musulunci ya fi yaduwa yaƙi yana taimakawa a kauda zalunci shi ne babban abin da ake samu a samu yanci amma in dai karɓar musulunci ne na yadda na ƙana'a na can zuciya to ta hanyar da'awa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ya fi samuwa kun fahimci wannan insha Allah to shine sai ke cewa ammal bandu thani amma abin nan lissafin bandi na na biyu wato a yarjejeniya ta biyu fa huwa juz'un thani wani yanki ne na biyu har yanzu li hadha al-fath al-mubin kamar an raba fathin mubin inda aka samu ne zuwa juz'i 1 da juz'i na biyu to juz'i na biyu kamar shine wannan fal muslimuna su musulmi lam yakunu badi'ina bil hurub basu kasance su suka fara wannan yaki ba wa imma wa inna ma bada'at ha quraish amma quraisha su suka fara wannan yaki yaqulu Allah ta'ala Allah madauki yana cewa wahum bada'ukum awwala marra ga suka su ne suka fara muku wannan yaƙi a karan farko domin su suka fara yaƙin musulmi ammal muslimuna falam yakun al maqsud min dawriyatihim al askariyya su musulmi manufassu a wannan patrol da suke na soja a fita a leƙa nan a fita a leƙa can shine ake nufi dauriya askariya military patrol haka suke cewa kamar da na larabcin zamani ne wurin wannan fita da musulmi suke yi lokaci-lokaci lam ya kunil maqsudu minhu manufarsa a ciki bai kasance illa an tufiqa quraishun tunatarwa ne ga quraishawa cewa su farka an ghatrasatiha daga gatrasarsu wato girman kansu da jiji da kan da suke cewa su ne masu danniya an ce gatrasa shine danniya da shugabanci na karfa-karfa da ake wa mutane wa saddiha an sabilillahi da kuma kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala da su Qurayshawa suke yi to musulmi su fadakar da su cewa lokaci ya zo fa a daina wa ta'malu ma'ahum bil musawa kuma ayi aiki da musulmi da daidaito kullum min al fariqain ya'malu ala shakilatihi kowanne ɗaya daga wannan bangarori yana yin gwargwadon fahimtarsa gwargwadon halinsa shine ala shakilatihi fal aqdu bi wad'i al hurubi kulla alƙawarin cewa a dakatar da yaƙi wad'i nan ana nufin ajewa hatta ta zo alharbu auzaraha shine wadu'un anan a aji ba a dora ba a aji wato yarjejeniyar cewa a dakatar da yaƙi ashira sinin har shekara goma haddun li hadhihi al-ghatrasati was-sadd shi kansa wannan sa iyaka ne ga wannan ghatrasar da wato karfa karfan da quraisha suke wa musulmi kun fahimci wannan ko ba ku fahimta ba da sai sun ga dama mai komai ai kowanne motsi to yanzu an ce an yi yarjejeniya shekara goma ba yaki in aka ce ba yaƙi shekara goma ai kaga sun daina danniyan nan zuwa cewa su ce kawai ba zato ba tsammani za a kawo madina hari di yanzu babu shi an sun nasara ko ba a ci nasara ba wannan babban nasara ce to sannan wa dalilun har yanzu kuma dalili ne kuru-kuru ala fashali man bada bil harbi akan cewa wanda ya fara yakin nan to ya fa faɗi ya faɗi suwa su ƙuraishawa ke wa ala dha'fihi wa hiyarihi kuma akan cewa raunin su ya tabbata rugujewar su ta tabbata kamar katanga ce ta ruguje ta faɗi in ruwan damuna ya ya narka ta amma bandul awwal amma bandi na farko duk da na so a ce muna waigawa mu hango wanne ne na farkon da na biyu tunda na san mun manta kun ga na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma ba zai shiga makka ba na biyu shekara goma ba yaƙi na uku duk wanda ya so ya shiga daga cikin kabilun da suke kewayen makka wanda ya so ya shiga nan ya shiga wanda ya so ya shiga can ya shiga na hudu duk wanda ya zo wa muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin kafirai a mai da shi wanda ya zo wa kafirai daga cikin musulmi ba za a mai da shi ba wannan shine to na farkon nan cewa zai koma babu yaƙi kuma sai baɗi a dawo a shiga makka a yi umara da makami kawai na matafiyi ba na yaƙi ba kowa ya sa takobinsa a cikin kufe kada kuma kowa ya taɓa shi ya tunkare shi da wani abu ai wannan shi ne na farko to sai ce wannan bandin na farko fahuwa haddun lissaddi ƙorashin anil masjidil haram sanya iyaka ne shine haddi an sa iyaka ga ƙorashawa da suke hana musulmi shiga baitul masjid abin albaitul almasjidil haram wato masallacin ka'aba wannan dakatarwar da suke wa mutane da ikon da suke da shi a kai to an dakatar da shi tunda dai an buɗe daga baɗin za a zo a ci gaba kamar yadda ke ambata waɗa zo buɗewa ce ta har abada ba iya wannan shekarar ba so sai ce fahuwa aidan fashalun li kuma faduwa ce ga ƙuraishawa har yanzu walaisa fihi ma yashfi ƙuraishan siwa babu abin da zai warkar da zuciyar ƙuraishawa shine yashfi ba abin da zai warkar da zuciyar ƙuraishawa siwa annaha sai kawai cewa najahat fi saddi lidhalika al'am sun ci nasara wajen hana musulmi a wannan shekarar kawai alwahidi faqat wato a wannan shekarar guda ɗaya kawai amma sauran shekaru ba abu ya zama ya buɗe kamar da na ambata mana a farko da a ce an hana iya shekara ɗaya an ba mu dama shekaru har abada wanne ne ya fi da a ce mun yi yaƙi mun hana kanmu dama da bana da kuma shekaru masu zuwa ɗin kuma ƙarfin ba mu kai yadda za mu iya tunkara waɗannan mutane a wannan lokaci ba kaga a hana mu wannan shekarar mu yi haƙuri mu koma nan gaba mu ci gaba har abada cin nasara ne babba shine abin da ke nufi a'aqat quraishan ko kuma na'am a'aqat quraishun hadhihi al-khilal ath-thalatha lil-muslimin su quraishawa sun bada waɗannan wato halaye ko ɗabi'u ko yarjejeniya guda uku wa hasalat bi izaiha khullatun khullatan wahida su kuma a gefe guda na wannan sun samu abu ɗaya kawai ma'ana in muka lura a cikin yarjejeniyar guda hudu wanda suka ci nasara nasarar da za a ce in an dube ta shi ma a zahiri superficially in ka kalle ta kawai haka waye ci nasara ka ce ƙurayshawa sun samu wani abu ƙwaya ɗaya ita ce wannan na hudun sauran gaba ɗaya musulmi ne suka ci nasara a kai ina fata kun fahimci wannan shi kansa wannan ɗin na iya wannan shekarar ne ba dukan shekaru da masu zuwa ba shine abin da ke nufi sun bewa musulmi abubuwa uku su kuma sun dauki iya kwaya daya wahiya ma fil bandin rabi shine wannan na hudun cewa bana kawai sun hana musulmi ba za su shiga makka ba walakin tilkal khulla tafihatun jiddan wan amma in muka lura zamu ga cewa wannan abin yarjejeniya ta hudu din ba wata mai muhimmanci bace jiddan ba ta da wani muhimmanci tunda iya bana ne kawai ba iya shekarun har abada ba laisa fiha shay'un yadurru bil muslimin babu a cikin ta wani abu da zai cutar da musulmi fa ma'lumun anna al muslima sanannan abu ne cewa shi ko musulmi ma dama musliman muddin dai musulmi ne shi la yafiru anillahi wa rasulihi ba zai gudu daga Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka wani zai ce ah yanzu ya za a yi a ce mutumin da ya musulunta a mai da shi kamar da aka gwada da abu jandal ko uru-uru aka fara da shi gashi ya musulunta amma aka ce ya koma cikin mushrikai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi hakuri yace wannan yarjejeniya ce muka yi kuma ba za mu saba mata ba kai hakuri da kai da waɗanda aka raunanar aka hana su hijira ku yi hakuri ku zauna lokaci zai zo Allah zai fitar muku mafita kaga wannan halin ayo yana nuna maka cewa shi musulmi dama a ce da kashin kansa ya zabi ya bar Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma kafirci wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsoron cewa za a same shi ma'ana ya san ba za a samu wannan ba shi yasa ma yace eh din aje in wani din ya zo a za a mai da shi kuma saboda shi dama wanda ya zo din ai in ya ma ya koma an mai da shi daga cikin kafirai in aka mai da shi maka me zai yana nan da imaninsa wannan kuntatawar ma da za a yi masa za ta tuna masa addini ya tsaya akan addini shi ko wanda zai zo daga musulmi ya koma cikin kafirai ya zaɓi addinin kafirai akan musulunci to sai dai wanda bai dama fahimci musulunci ba ko munafiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoro bai damu ba ya san ba za a samu a cikin musulmi wanda zai ce ya fasa musulunci ya koma cikin kafirai ba wannan shi kansa wani faifai ne da yake nuna mana tabbacin tsayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin Allah da kuma nisan su da munafinci sai ce fa idza sai yawa sai ce wa an madinatul islam ko ya juya baya daga garin musulunci birnin musulunci wala yafirru illa idza irtadda anil islam zahiran aw batinan ba zai juya baya ba ya koma ya gudu zuwa gun kafirai sai idan ya yi ridda daga musulunci zahirinsa ko a bayyane a ɓoye fa'izartar da in ko ya yi ridda fala hajjata ilaihilin musulmin to dama musulmi ba sa bukatarsa ko don haka idan mutum ridda ya yi yana cikin musulmi ai alheri ne ma a ce an ɗauke shi ku zo ku ɗauke shi ya koma can an cire kazanta ne cuta ce aka cire ta daga jikin musulmi don ba amfanin abin nan munafiki ya zauna a cikin musulmi da kun ga ba damuwa don an ce wanda ya kafurta a ɗauke shi ya koma can alheri ne cire cuta ne tsakanin musulmi kun gane wannan insha Allah sai sai wan fi salihi a yawa fa'idar tadda fala hajjata ilaihi lil musulmin wan fi saluhu min al mujtama'il islami khairun min baqa'ihi fihi kuma ciruwarsa yagewarsa da bantarewarsa daga cikin al'ummar musulmi khairun min baqa'ihi shine mafi alheri yafi a ce ya zauna a cikin musulmi wa hadha alladhi ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli wannan kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare shi da fadin sa da yake cewa a innahu man zahaba minna ilaihim fa ab'adahu Allah ai haka yace isi duk wanda daga cikin mu ya fita daga cikinmu ya koma cikinsu su kafirai fa abadahu Allah Allah ya ƙara nisanta shi domin yayi me ya ridda wanda ya ridda ko ba mu bukata sa dama mun fi so dama ya fita wa amma man aslama min ahli makkata amma duk wanda ya musulunta daga mutanen makka fa huwa wa illam yabqa lil ju'ihi ila al madinati sabilun koda bai samu wata hanya ba shine babu wani sabilun lil ju'ihi wajen fakewarsa zuwa madina ya koma madina ko da bai samu wannan ba lakin ardullahi wasi'a amma kasar Allah ai tana da fadi zai iya fita maka ko da ya rasa zuwa Madina zai iya gudu wani wuri din mun gane wannan don haka in an ce ma an hana wani fitowa daga can ya taho Madina ai kasar Allah tana da fadi zai iya tafiya wata kasar daban kun gane wannan shi ma don haka nan ma musulmi ba su fadi ba alam takunil habashatu wasi'atan lil muslimin ba ga habasha ba ba ta zama mai yalwa ba ga musulmi musulmi sun yi hijira a farkon lamari zuwa habasha kuma suka samu adalci a can hina ma lam yakun ya'rifu ahlul madinati anil islami shay'a a lokacin da ma mutanen madina ma basu san musulunci ba kwata kwata kaga ashe lamarin ba dangane da musulunci bane shi ba dangane da madina bane shi musulunci a ko ina za iya yin sa in baka samu damar madina ba to zaka iya samu a wani wuri din da haka dai wato idan natsuwa za a yi wallahi a fito da alherin da suke cikin wannan yarjejeniya ta sulhun hudabiya wallahi nasara ce ta cancanci a kira ta fathan mubina kamar da Allah subhanahu wata'ala din ya kira ta sannan ke cewa ina ne wa hadha alladhi ashara ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare shi da yake cewa wa man ja'ana minhum sayaj'alu Allahu lahu farajan wa makhraja amma wanda ya zo mana daga cikinsu su kafirai to Allah maɗaukaki zai sanya masa a wato mafita daga damuwa kuma ya sanya masa mafita dai shine farajan ya yaye masa wato bala'insa kuma sannan ya bashi mafita sai ce wal akhdhu bi mithli hadha al ihtifaz liqo da wannan abin da yake a ka iya cewa abin da ake da ihtifazi shine a yarjejeniya da wani abu a ciki haka ta ciki na ciki shine ihtifazi reservation shine ake nufi da ihtifazi wato a riko da wannan ihtifazi din wa in kana mazharan ko muzhira mazhara li'tizazi li quraish riko da wannan yarjejeniya ko da dai akwai wani abu da ke nuna i'tizazi da jiji da kai da karfi da buwaya ga qurayshawa haka cewa gashi nan sun zo mun hana su shiga makka ai akwai wata alama da cewa su suka ci nasara haka zahiri haka ne ako shi yasa ai har musulmi lan su ya bace inda ba wannan da musulmi ransu bai ɓaci ba to wannan abun ko da akwai wannan a cikinsa lakin na hufil haƙiƙaci yumbi'u an shiddatin zi'aji ƙureshin wahala ihin amma wannan yumbi'u zai ba da labari an shiddatin zi'aji ƙureshin cewa ƙureshawa fa zuciyarsu ba a nitsa take ba akwai in zi'aji akwai damuwa akwai damuwa a zuciyar ƙureshawa wahala ihim da kuma wato binnan kwadayinsu shine hala kwadayi na su samu wani abu wa khawarihim da tsoronsu wa an shiddati khawfihim da tsananin tsoro har yanzu alakiyanihim akan zaman nan nasu da al'umman nan tasu alwathani na bautar gunki zamantakewan nan tasu shi ake nufi da kayan entity shine ma'anar kiyani yawwa wannan kiyanin nasu na wathaniyanci na bautar gumaka to akwai tsoro a kansa cewa wata rana fa wannan wanda muka yarjejeniya da su za su zo su tumbuke mu ko da a yanzu an fahimci cewa su ne suka mai da musulmi suka hana su shiga ɗakin ka'aba da fatan an fahimta yace waka annahum kanu qad ahassu kamar dai cewa su sun ji a jikinsu cewa annaki ya nahum yau cewa wannan kasancewa tasu ta a yau din nan ma'ana wannan al'ummar tasu a yau ala shafa jurufin harin suna bakin kamar wata katanga mai rugujewa ne la budda lahu min al-akhdh bi mithl hadha al-ihtifaz babu makawa dole ne kawai su karbi wannan yarjejeniyar tare da abin da take ciki wa ma samaha bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min annahu la yastariddu man farra abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba shine samaha yayin rangwame a kansa na cewa la yastariddu man farra ila quraish min almuslimin cewa ba zai nemi dawo da wanda ya gudu daga cikin musulmi ya gudu zuwa ga quraishawa ba yace fa laysa hadha illa dalilan ala annahu ya'tamidu ala tathbiti kiyanihi wa quwwatihi kamal al-i'timad wannan baya nuna yace fa laysa hadha illa dalilan wannan ba wani abu bane sai dalili ne da ke nuna mana cewa shi fa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ya dogara da cewa shi abin da zai yi shi ne ya tabbatar da zuciyar mabiyansa in ya yadda da cewa suna kan abin da ya zo musu da shi to baya tsoron cewa wani daga cikinsu zai gudu mun gane shi nasa kiyanin nasa mujtama din nasa entity yana kare shi ne ta hanyar zukatan a rayar da zuciyar ta yadda da musulunci ba sani ko kun fahimci abin da ke su ƙurashawa kiyaye wadda suke wa nasu ta zahiri ce kawai wannan yarjejeniyar da mai da aka yi cewa sun kori musulmi sun koma ba za a yi ba amma ba su da wani saitara ba su da control akan zukatan mutanensu shi kuma manzo Allah subhanahu yana da control akan zukatan mutanen saboda imanin da ya sa musu a zuciya ya san duk mutumin da ya fahimci musulunci a yadda ya kamata to ba zai bar musuluncin nan ya koma kafirci ba don haka bai damu ba ya san ya dasa musu tarbiyya mai kyau wannan kuma shi ake so a dukkan mutumin da ke ilmantar da mutane ka hari zukatan mutane su karbi abu su yadda da shi abin nan ya zauna musu a zuciya ta hanyar conviction wato ka gamsar da su ta hanyar gamsarwa duk mutumin da tsoratarwa ce za ta sa wai ya yadda da kai to ba mai yadda da kai ba ne ai mun lura yanzu da yawa daga cikin mutane wanda saboda shugabancinsu ko saboda kudinsu ko saboda karfinsu ake tsoronsu za ga cewa a zuci ba san su ake ba haka ne ko baka ba amma wanda zai maka tarbiyya ko baya baka ko kobo kuma ko baya tsoratar da kai tarbiya zai baka zai isar maka da sako a zuciya ko da ba na Allah ba ne wata tarbiyya ce zai sa ka za ga cewa ya gina maka zuciyar da ko ba ka nan aiko shi baya nan kana girmama shi kuma kana girmama tarbiyyar da ya dora ka to wannan ita ce hanya mai nasara wajen sa wato mutane su gyaru ka yi ƙoƙari ka ga cewa zukatan mutane ka gina ba wato abin ma'anawiyar su ka gina ba kawai jikinsu ta cewa kawai su soka a zahiri ba alhali a batsini ba sa sanka za ga mutane da yawa suna zuwa gaban shugabanni in an gaba shugaba na siyasa ko makamancinsa ko na sarauta ana girmama shi a zauna a durƙusa ma a gaishe shi a yi mai wannan a rikice a ruɗe in ana gabansa amma a zuciya ba a sansa in aka koma gindin bishiya sai zagi amma mai tarbiyyar ka wanda kake so in dai tarbiyyar nan ka karbe ta za ga cewa ya tarbiyyantar da kai akan abin da yana nan ko baya nan kana kaunarsa kuma ka yarda da abin da ke koya maka haka ne ko ba kawai akwai bambanci ko ba bambanci to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dogara da shi kenan da haka baya tsoro ko an rubuta cewa musulmi za a mai da shi in ya kafirta saboda ya san ba kafirta za a yi ba bi idnillahi tabaraka wa ta'ala saboda ginin da ya musu shine abin da ke nufi wa quwwatihi da kuma wato abin nan na tathbiti kiyanihi wa quwwatihi tabbatar da shi tasa al'ummar da ƙarfinsa kamala da itimadin matukar cikakken dogaro abin da dogara da shi kenan wato imaninsu cewa ba zai girgiza ba wala ya khafu alaihi min mithli hadha shart don haka baya tsoron wa irin wannan sharadi cewa zai cutar da shi ko zai cutar da al'ummarsa to akwai dan lokaci ma karasa wannan abin da ya faru tsakanin Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yace huznul muslimin wa munaqashatu Umar annabiyya sallallahu alaihi wasallam bacin ran da musulmi suka samu sakamakon wannan yarjejeniya da kuma yadda manzon Allah sayyidina Umar yayi munaqasha yayi musayar yawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu ya tambaye shi abubuwan da za mu zo mu ji ya ce hazihi hi haƙiƙatu bunudi hadha sulh wannan abin da ka ji ya kai mai karatu daga wancan shafi zuwa nan shine haƙiƙanin sulhun hudaybiya kuma zaka iya tambayar kowa in dai kun ji kun kuma fahimci wannan magana sulhun hudaybiya fathu ne budi ne cin nasara ne ko faduwa ce cin nasara ce to mun ji wannan to a lokacin da wannan abu ya faru tun da wannan zahirin abin da ya auku na cewa musulmi sun zo an mai da su mai da su din nan a zahirinsa kafin a zauna a nutsu a yi wannan tunani da muka karanta abubuwan nan akwai bacin rai ko ba bacin rai da bacin rai akwai damuwa to wannan bacin rai shine zamu karanta yanzu sai yake cewa lakin hunaka zahiratani amma akwai abubuwa guda biyu da suka auku ammat li ajlihima almuslimina sun saboda su ka'abatun bacin rai da damuwa wa huznun shadid da bakin ciki mai tsanani ammat sun mamaye almuslimina musulmi li ajliha saboda wannan abu da me da me al'amari na farko al'ula annahu kana qad akhbarahum annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari annahu ya ce sana'atil baita fa natuf za mu je ɗakin Allah za mu yi ɗawafi su kuma fa sun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kofar ita kamata ka kalla ka hango matsayin da Umar ya ɗauka radiyallahu ta'ala an da kuma sauran sahabbai har da aka umarce su su yi askin nan basi ba menene abin da ya faru ne su ba sa karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abin da ya faɗa sun yadda da gaskiya ne to shi ya gaya musu a madina za mu je ɗakin ka'aba za mu yi ɗawafi to an zo ɗakin ka'abar dab da za a shiga mushrikai sun zo sun ce a'a kaga me zai faru wannan abin zai haifar da kokonto a zuciya shin annabi sallallahu alaihi wasallama annabin ne gaskiya ya faɗa mana a madina kafin mu zo nan gaskiya ne abin da ya faɗa ɗin nan ko kuwa ba haka ba ne aka ga dole hankali ya tashi ya za a yi annabin da ya faɗi waccan magana sannan kuma sallallahu alaihi wasallama a ce an zo an hana shi cin maburin nan da ya gaya musulmi kaga akwai sababi da zai iya jawo tashin hankali da damuwa a da ce fama lahu an yarji'a wa lam yatuf bi me ya same shi zai juya kuma ya koma bai yi wannan dawafin ba bayan ya ce za mu je mai dawafi tambaya ta farko ke asaniya lamari na biyu annahu rasulullah wa alal haq cewa shi fa manzo ne na Allah kuma wallahi akan gaskiya yake wallahu wa'ada izhara dinihi Allah kuma yayi alƙawarin rinjayar da addininsa fama lahu ko me ya same shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tambayar da ta zo hankalin masu sauraro kenan ko sahabbai a lokacin nan yaya akai kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama qabila ya karbi daqta quraishin danna wannan matsa wannan ta quraishawa ya akai ya karbe ta shine kabila ne nan ba kablu ba kabila ya aka yi ma'ana famalahu me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabila har ya karbi dagqa quraishin wannan danniya da wato matsawa ta quraishawa wa a'ta ad-dani wa u'tiya ad-daniyata fi sulhi aka bashi kaskanci a wannan sulhu wa u'tiya ai huwa mabni ne lima lam yusamma fa'iluhu na ibn fa'il shine huwa mustatir addaniyata kuma shine maf'uli thani shi yasa ya zama abin nan mansubi kanat hatani adh-dhahiratani mathara ar-raibi wash-shukuki wal-wasawisi wadh-dhununi waɗannan abubuwa guda biyu sun zama abubuwa ne da suka haifar da shine mathara suka zaburar da wato shakka da waswasi da zato zato iri iri a zukatan musulmi wasarat mashairul muslimin li ajlihima jarihatan ya kuma zama cewa wato shu'urin musulmi abinda suke ji a zuciyarsu ya zama an masa wani gyambo wato musulmi an musu wani gyambo da waɗannan abubuwa guda biyu bi haithu ghalabal hammu wal huznu ala tafkiri ya zama cewa da bacin rai da damuwa suka yi rinjaye akan tunaninsu fi awaqiq bi sulhi suka yi musu rinjaye akan su yi tunani akan sakamakon wannan abin da muka karanta din yanzu ma'ana wannan damuwar ita ta lullube musu tunanin ba su iya hango waccan maslahar ba da muka karanta yanzu ku gane wannan wannan bakin cikin a lokacin shine rufe musu ido suka kasa hangen wancan maslaha din wala alla a'zamahum huznan kana umar ibn al-khattab la'alla zamu iya cewa wanda yafi kowa damuwa a lokacin nan shine Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an faqad jaa ila an-nabi domin ko yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala yake cewa ya rasulullah kuma kun san Umar sau da yawa saboda duk mutumin da yake da saurin harzika duk mutumin da yake da saurin harzika to zaka same shi yana da irin wannan abu sai ya nutsu daga ba sai a ce masa ai akwai kaza akwai kaza in ka dubi tarihin Umar radiyallahu ta'ala anhu har wajen shugabancinsa zaka samu wannan yana da kishin addini yana da kaushi shi yasa sau da yawa waɗanda suke kewaye da shi su suka taimaka masa shi yasa har yake cewa matsalar da babu ali ibn abi talib a cikinta matsala ce saboda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin masu taimako sosai ga umar wajen taimaka masa wajen bashi shawarar da ya dace a lokacin da ransa ya harzuka zai wani abu sai ce a duba mu yi kaza za ga yafi mana kuma haka suka zauna shekara goma nan da yi na shugabanci cikin daɗi in ya arzika aliyu ya dawo da shi kuma a tafi daidai saboda zama suka yi na musulmi da musulmi da ba na musulmi da kafiri ba to wannan abin shine sai saboda yau abin da ke nufi shine za ka cewa duk mutumin da ke da saurin harzika to ba safai yakan gano hikimar abubuwa ba sai lokacin da ya gama harzikan nan ya nutsu shi yasa kullum ake san mutum ya zama ya mallaki abinda ake ce ma ja'ash ya zama rabit al-ja'ash rabit al-ja'ash inji larabawa shine mutum ya zama yayi containing yayi ya fi karfin damuwarsa yayi saitara akan sentiments dinsa duk wani abu da zai harzuka shi kada ya bari a lokacin da ransa ya bashi ya taso masa ka kwantar da hankalinka matukar kwantarwa a lokacin da zaka dauki shawara duk mutumin da zai dauki shawara lokacin da yake bacin rai to zai samu nadama ku gane wannan wannan ai ko tsakaninka da matarka ba an sha ba mu shawara irin wannan ba tsakaninka da iyalinka kana zaune da matarka to duk bacin ran da zai taso kar ka bari ka dauki mataki a lokacin da ranka ya baci tana bata maka rai ko ta ci maka kwala ko ta zage ka ta zagi iyayenka da makamancin wannan ka saurara kar ka yi hukuncin anan duk da cewa laifin da ta yi babba ne ka fita daga gidan ka tafi can wani wuri ka huta ka nutsu sai bayan ka huta ka nutsu hankalinka ya dawo ka ci abinci ka sha ruwan sanyi musamman ka yi sallah raka biyu ka roƙi Allah to sai ka zo ka tinkari gidan sai kuma ka ga cewa a lokacin za ka iya natsuwa za ka yi tunani za kuma ka ɗauki matakin da insha Allah ba za ka yi nadama ba in ku ka ɗauka a lokacin fushi to ɗayan biyu ko taɓa jikinta sai asibiti kuma auren ya ƙare ko kuma ka zo ka faɗi kalmar da za ta lalata ma aure baki ɗaya ita ce kalmar saki ya fi kullum ka danne zuciyarka kar ka ɗau mataki lokacin fushi to umar radiyallahu ta'ala an to ga lokaci ya zo wannan ba zai ishe mu bayanan wannan gurin ko mu karasa wannan paragraph din in yaso in ta kama mako mai zuwa ma sake dawa abin maimaita shi ma duk dadi ne ba matsala Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah alasna ala haqqin wa hum ala batil wai ba mu ne akan gaskiya bane waɗannan kuma su ne karkatattu akan ƙarya qala bala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya faƙaƙala sai umar ya sake cewa alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar wanda aka kashe a cikin mu ba dan aljanna bane su ko wanda aka kashe a cikin su ba dan wuta bane qala bala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka ne qala sai sake cewa fa fi ma nu'ta daniyata fi dinina to ya za a ba mu kaskanci a addinin mu mu karba wa narji kuma mu koma walamma yahkumillahu bainana wa bainahu alhali ko Allah bai gama hukunci shine walamma walamma nan lamma ce aljazima yar uwar lamce ma'ana gashi ko har yanzu dai Allah bai gama hukunci ya yanke bainana wa bainahum tsakaninmu da su ba qala sai manzo Allah sun ce ya ibn al-khattab ya kai dan al-khattab inni rasulullah ni fa manzo ne na Allah walastu a'si ni ko bazan saba wa Allah ba in Allah ya ce mun abu kaza za a yi in dai umarni ne to tabbas za a yi shi bazan saba wa huwa nasiri kuma shine mai taimako na walan yudayyi'ani abadan kuma har abada ba zai tozatar da ni yayi watsi da ni yake taimako na ba qala sai umar yace awalaysa kunta tuhaddithuna ba kai ne kake bamu labari ba anna sana'ati albayta cewa zamu zo dakin nan fa natufu bihi kuma mai dawafi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala i tabbas na ga muku haka fa akhbartuka anna na'tihi al'am amma ni na baka labarin cewa bana ne zamu je wa dakin Ka'aba cewa ne kawai zamu je kuma zamu yi dawafi na gani a mafarki tabbas kuma ba ƙarya bane amma ban ce maka bana bane qala la sai ce eh lalle baka ce mana bana ba qala sai ce fa innaka atihi wa mutawwifun bihi to insha Allah ko zaka zo wannan dakin kuma zaka yi dawafi a wannan dakin ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun taba karanta wannan a munasabar al-furqan ko muke cewa wannan kun duba ko karshen wannan abin ya nuna mana tattaunawa da Umar yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta rashin kunya bace yadda har wani zai dauko tarihin ce to gashi nan yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kunya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fahimci wannan agunsa ba duk da cewa a tawazu'unsa shi ya ji bai ji dadin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya zamu zo mu karanta yana nan a gaba har ka fara yi akan abubuwan da wannan suka wannan maganganun da yi amma a ƙarshe mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaga bai ce ba ce wai zamu zo baɗi zamu yi ba Umar din ma ya ambata yace zaka zo baɗi kuma zaka yi dawafi to da Umar ya kafirta da wannan magana ai ba za a faɗi cewa baɗi zai zo yi dawafi ba mun fahimci nan can to sai mu tsaya ne insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu dora akan inda muka tsaya din واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah dakatar da abubuwan da suke aukuwa a jihar Borno kashe-kashen nan da ake na al'umma ran musulmi yana ta zuba ana zubda jinin al'ummar musulmi kuma muna fata Allah mu dauke dakatar da wannan abu muna fata kuma ƴan uwa musulmi dan Allah mu dauki wannan abun wallahi ba da wasa ba in mun yi wannan abu ba wani muka taimakawa ba kar ka ga idan kana addu'a zaman lafiya wai shugabanni kake taimakawa wallahi kan kake taimakawa babu mutumin da yafi kowa bukatar ya zauna lafiya irin wanda in an zo kashewar shi ake kashewa ko ba haka bane so ake kashewa mu ne ba wasu bane muke mutuwa ko da masu addini ne da kuma yan kasuwa da masu dan feti harkar su ta kasuwar su yau yaje yana sai da mangoro yana sai da mishi za a zo kasuwa a kashe haka ne ko ba haka ba to mu muka fi cancanta mu tsami addu'a kowa ya tashi da sallar daren nan da azumin nan da menene mu roki ubangiji Allah ya yi mana wannan abu domin in ya faru a wani wuri fa farawa ce ba a san inda zai tsaya ba kamar da mai alfarma saki musulmi ke faɗi can jiya cewa flash point ɗin ne aka gani ba a san abin da ake nufi ba kuma nan gaba abin da zai zo nan gaba Allah maɗauki ya dakatar da waɗannan abubuwa Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya tuna mana mu koma zuwa ga addinin nan namu mai riko da shi Allah kuma ya ɗaukaka mu da addinin nan namu Allah tabbatar da mu a kansa har ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da ana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah na'am na'am bismillah na'am yi tambayar kawai waje ina? eh na mm eh eh wanda yake daidai gashi dai kai haka kaga cycle din nan ka hada wannan da wannan ka dora shi kuma ka kada ko ka miƙe shi wannan shi ne fi inganta sama ƙasa eh yau inshallah